اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وبالجاه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حول قوته لا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا لهذا المحذر والفاتح بنظرة تأتي لمن استفى وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake gama mu a wannan jarsa ta mu da albarka don ci gaba da karatunmu na kitabun zuhud wal wasiya wanda yau ɗaya ne ga watan sha biyu alif dubu biyu da goma sha shida wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan rabiul awwal alif dubu biyu da goma sha afwan wato ga rabiul awwal dubu daya wata hijirar tana dubu da dari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzo Allah sosai to sai dai wanne ne menene muka tsaya tukunna ina muka tsaya na kasa gane ainihin wani harafi na fa za mu shiga ko na mun yi rabi to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد أثرته غارات الرزايا نعم
وقد أثرته غارات الرزايا
وقد أثرته غارات الرزايا وقد أودى بمنته بمنته التجافي وقد أودى بمنته التجافي ولملا أبذل الإنصاف مني ولملا أبدل الإنسان مني ولملا أبذل الإنصاف مني ولملا أبدل الإنسان مني وشعري سوف ينفع ذا التلافي وشيري سوف ينفع ذا الثلاث وشعري سوف ينفع ذا التلافي وشيري سوف ينفع ذا الثلاث ولله ولله أنزمني كو أنزم ها ولله أنزم الأبيات مني ولملا أنزم الأبيات مني ولله أنزم الأبيات مني ولملا أنزم الأبيات مني وأبلغ طاقتي في الانتصاف وأبلغ دعوتي في الانتظار وأبلغ طاقتي في الانتصاف وأبلغ دعوتي في الانتظار
لي الويلات إن نفعت عظاتي هي الويلات إن كفأت إذا لي الويلات إن نفعت عظاتي هي الويلات إن نفعت إذا
أناسا عندهم رأي مصافي أناسا عندهم رعي وغافي أناسا عندهم رأي مصافي أناسا عندهم رأي مصافي لي الزلات إن نفعت وصاتي لي الزلات إن نفعت وصاتي لي الزلات إن نفعت وصاتي لي الزلات إن نفعت وصاتي سواي وليس لي إلا القوافي سواي وليس لي إلا الكوافي سواي وليس لي إلا القوافي سواي وليس لي إلا الكوافي ما شاء الله أم سيدنا علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبي أمينته وقد أثرته غارات الرزايا وقد أودى بمنته بمنته في التجافي wannan bawan Allah da muke magana a kansa wadda aka ce duk lokacin da mutum ya kai shekara hamsin to an lizinta masa cewa ya zauna kame kai gabarin rabewa ya kama kansa gabarin ratsewa mana tamayuri amma wanda ya kai shekara hamsin din nan aka ce idan ka nazarci tsoron allansa baka ga alama na kamewan tare da shi ba to karka yadda ka nemi abotuwa zuwa gare shi don neman shirya domin me yace wa kad arabat hudahu ila alhayat ko dalili kuwa ai shi din shiriyar san ta bace ta shiga jeji arabat hudahu ila alhayat na ga muku fayaf jeji wa jawbi fayatin fil ma'ali da yanke jeji na cikin sanin Allah in ji shehu Ibrahim ko ya yanke jejinsa da ya yi cikin sanin Allah lamturan wanda ba wani mahaluki a cikin kudubai da ya isa ya riske ni to irinsa ne wannan din in baka ga alama na kamewa tare da shi ba to falatar sassi ban na larura shada karka yadda ka ce za ka nemi ka aboce shi wai a matsayin ka samu shiriya ta hanyarsa saboda ne bukat arabar hudahu irin bayani ai shiriyar tata wato ta ɓace ta yi jeji ba wa tare da ita ma'ana ya yi nisa kenan shi ne ma'anansa wasar araba su lahu ilal bayani ma'ana ya yi nisa kamar yadda wasu suke cewa wanda ya nisa ba ya jinkira wannan mutumin wanda ya kai shekara hamsin bai kama kai ba ya dare kabar ya fara marmara balale ya dena rashin kamewa to lalle wannan ya yi nisa shiryarsa ta ta yi jeji shi ne yake cewa kan asarar garatun razaya hakika musibu na kabari sun ribace shi sun kai mai hari kuma sun kama shi sun ɗaure shi wannan gurin misra'in farkon nan da kuke kallo aka ce wa asarat asarat asarat din nan wato daga asiru ne wanda aka kame ne a wurin yaƙi wanda gari bato shi a wurin yaƙi arrazaya kuma jam'i ne na raziya musiba musiba garat kuma daga hari ne hari falmughirati me falmughirati subhan Allah ya ce ina rantsuwa da dawaji masu kai hari da asuba inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahu munzari ma'aiki ne yake faɗin haka yace inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahu munzari lalle mu idan muka sauka a farfajiyar kafirai to ranar azuban su ta yi muni sun shiga muka jira musu to shine yana ma kama da wata aya a qur'ani wannan magana da annabi ya faɗa ne wannan hadisi inna idza nazalna bi sa'ati qaumin fa sa'a sabah sabah al-munzirin wato fasa'a sabahul munzirin annabi ne yake faɗi sallallahu alaihi wasallam to wal mughirati subha daga ngara din kenan yaki ma'ana wannan mutumin da ya kai shekara hamsin bai kama layi ba yake yin wato yake ya kasance wanda ya yi hannun riga da shirya wanda shiryansa ta yi jeji mana ya yi nisa to wakar asaratu garatun razana musibu na tsabari sun ɗaure shi sun dabaibaye shi sun ribace shi ƙasar ribakan yaƙi shi ne a kama mutum ko an ribace shi kenan a kama mutum a ɗaure to musibu na kabari sun kama sun ɗaure shi وقد أودى بمنته بمنته التجافي وقد أودى حقيقة متجنا يا هلكة me ya halakar da shi bi munnatihi ka ga dama ka ce karfinsa in ka ga dama ka ce rauninsa attajadi wato shi ne nesanta ya nesanta ya yi nisa wato da rahama ko kuma da samun rahaman dai a gobe kiyama waƙar auda hakika ya halaka auda din nan ainihin kalman wato kama a ce auda ai ya halaka kenan ya lalace perish an san perish ko na turanci perish to shine wannan kalmar din ne to perish bi munnati wato munna yana daukan wato yana cikin kalmomi a larabci shi munna amma da damman mimi fa yana cikin kalmomi a larabci waɗanda suna fassaruwa da kishiyansu munna karfi munna rauni kun gane wannan bayanin kuwa akwai irin wannan kalmomin a larabci wato gabar ne yamma ne kasan gabar da yamma ka yi ainihin kishiya da kishiya kenan to haka munnatu karfi munnatu rauni kaga shi wannan mai littafin da yake hannuna da shi wai ya dauki na bangaren karfin ne za ka ga ya sa kuwatu bi kuwati na littafin kenan ba kuma ya saka to zai iya daukan hakan mana karfin da Allah ya bashi din nan maimakon ya yi kokari da shi ya aiki wanda zai na shirya wanda zai shiryu ya kama sai ya saitu karfin da Allah ya bashi din sai wato sai ya halakar da shi ya rike yin ayyuka abubuwa wanda za su jawo mar halaka sai ya halaka da wannan karfin da aka bashi daga tashin sa har zuwa shekara hamsin da ya lalace ne wannan karfin da Allah ya bashi sai ya halaka da shi to in ka gadawa kuma kana cewa bi minnati ya bi munnatihi da rauninsa rauni na rashin bin saitin nasa sai ya halakar da shi dama wanda baya bin layi kan ai rauni yake jawowa ko kuma ka gani kama da rauni din malam mai taliki ya dai sa bi kowace shi ne amma abin ya fi kama da rauni yi saboda qur'ani ya ce ai sifan ma dan adam ne rauni wa khuliqa insanu da'ifan ko wannan raunin nasa na rashin bin hanyar Allah shi halakar da shi rauni yake jawo wa mutum ayye ya kibin layi to wannan raunin ya halakar da shi a tajafi saboda nesanta nisa da ya riga ya yi walilla abdulul insafa minni wa shiri sawfa yanfa'u zattalati to ya dawo kansa kuma bayan ya gama labarin dan shekara hamsin da ya sake layi ya ce karka yadda ka kai da shi ya ce to ba wai haka ba ne walimla wani yasa ne kam me zai hana ne abu zulul insafa minni wato in bayar da na bada adalci daga gare ni in kaina in yi adalci wa shi'iri waƙa na ɗin nan da na rubuta na waƙe saufa da sannu yan fa'u zatta layi zai amfani ma'abocin rabo wanda duk da rabo insha Allah wannan kasida ko wannan littafi na rubuta na waƙe zai amfane shi in dai mutum yana da rabo walilla me zai hana ne abdulul insafa in bayar da adalci in yi adalci min ni mana daga gare ni ni din in yi adalci mana ni ma in yi irin abin da nake faɗi shine a yi adalci kam ba ka cewa mutane su yi ba kai kai ba kai ba washi iri wannan waka tawa littafin da na yi saufa yin faɗi zatta lafi da sannu in na adalci ai sai amfani zatta lafi ma'abocin rabo duk wanda ke da rabo insha Allah zai amfana da wannan littafi in kun lura tun tashin daga farkon littafin nan abai ba ɗaya da ya kumsa in dai mutum yana da rabo ya bi to ai zai amfana tsoratarwa da wa'azi da tunatarwa hagaye Allah kawai ya san irin wanda muka muka ji yace walimla anzimul abyata minni wa ablughu taqati fil intisafi walimla me zai hana anzimul abyata me zai hana in tsara baitoti wannan baitoti minni daga gare ni in tsara su wa abluku taqati in kai matukan iyawa na fil intisabi a wurin yin adalci me zai hana haka akwai maganar da yake so ya faɗa ne ba yake ta wannan kewaye-kewaye daga ƙarshe za ku ji maganar yace walilla ainihi walimala ne walimala saboda me haka ba zai faru ba dan me ba za a yi haka ba walimala walimla an zimul abiyata dan me ba zan tsara waɗannan baitoci ba ni daga daga gare ni wa bulugu tsadati in kai matuƙa wurin yin kokari fil intisafi a wurin yin adalci ga inda yake so ya je liyal wailatu in nafa'at izati unasan indahum ra'ayun ra'ayun musati liyal wailatu kai ton halakata kai ton halakata na halaka in na fa'ad zati idan wa'azin da na yi nan ya yi amfani unasa ya amfani mutane indahum ra'ayun musabi waɗanda suke da hankali tare da su tsaftatacce tsarkakakken hankali suka ɗau wa'azin nawa alhali ni kuma ma'ana ba dauka ba kenan to ai halaka kai ton halaka ta inda ya zama haka liyal wailati kai ton halaka ta da azaba da bone na inna fa'at izati idan wannan wa'azin nawa da nasihohi nawa ya am ya amfani unasan mutane indahum ra'ayin musafi wanda suna da hankali wato tsaftatacce wa'azin ya amfane su ne kuma ya zama kawai sai bayani din kawai to na karshe sai fidda abin kwalo-kwalo ya ce liyal wailatu in na fa'ad wahati siwaya wa laisa li illal qawafi liyal zallati kaiton darjewa ta in na fa'ad wahati idan wannan wasiyoyi nawa suka yi amfani gawa siwaya ga wani na ya ji su ya amfana da su walaita ni ni kuma sai ya zama ba da komai illal tawafi sai wakan kawai da nayi sai jero su kawai suka amfani wani kan bai dauki littafi ya karanta ni kuma sai ya bar ni da waƙoƙi na yi gabar waƙoƙi sun yi gabar na yi yamma liyar zallatu kaiton darjewa ta inna fa'at wafati idan wannan wasiyoyi nawa suka yi amfani siwaya ga wani na wanda ya ji su ko ya karanta su ya amfana shi kan amma wa laisa ni kuma ya zama ba da kuma illal kawafi sai jera kafiyoyin waƙoƙin kawai duk ka ji ya ƙare da a a a ko i i i ko ka ka ka ko fa fa fa ko ya ya ya ko ma ma ma ka ji ya kama ne amma babu abin da yake ciki bai ba dauka ba bai amfani ne ba sai wani na ya amfani ma'ana yana so gwada ma idan ya zama fitila to ai kai tun darjewarsa fitila mai haska wa mutane tana kone kanta ta ciki ko ba ga fitila ta jewa ya an ka kawo a shana ka kesa aka dan ɗaga haka aka dan dosana masa me zai faru sai an sake sai ka ga haske a wuri ko yana haska wa jama'a to shi ba me yake faruwa ta bangaren sa yana kona kansa to ni yace in dai ya zama haka shi mai wannan littafin in dai ya zama haka yace to kai can darjewarsa a farko can kuma kaiton halakansa to wannan dai shine asidu ko kuma baituka da zan kwana a wannan littafi a wannan karo insha Allah sai kuma bayan maulidi mu zo mu daura da yardan Allah da baiwarsa amma gobe za mu zauna in Allah ya so za mu yi mu da addu'o'inmu da muka saba insha Allah sannan kuma mu kulle da nazmin shafiliya din nan حفظ الأماني ووجه التعاني يتي بريم ميمتا وقد أثرت ومغارات الرزايا حقيقة wato musibu na kabari sun ribatar da shi sun ribatar da shi sun kai mai hari kuma sun same shi وقد أودى بمنته التجافي وقد أودى حقيقة يا هلكة bi munnatihi da wannan rauni nasa na rashin bin hanya na ga muku munna na daukan da'afu da kuma kuwatu mudad mudad yana daukan yana fakallon kishiyoyin sa ka fassara shi da sama in ka ga dama ka fassara shi da kasa duk yana dauka ko gabar da yamma ko negative da positive a tajadi saboda nisantarsa walimla abdulul insafa minni walimla saboda mene don menene la la abdulul insafa ba zan ba da adalci ba minni daga gare ni in yi adalci wa kaina saboda mai washiri sau fa yanfa'u zatta lafi idan nayi adalci ni ma nayi ya zama ina koyi da abin da nake faɗin to da sannu waƙoƙi na ɗin nan ko waƙa ta ɗin nan sau fa yanfa'u zatta lafi zai amfani ma'abocin rabo duk wani mai rabo nan zai amfani shi amma ya gani ma bana bi ko ya karanta tarihi na bayan ya karanta wannan mabokin ya ji ai a ratsai nake a gaye sai a je min magagamna walilla an zimul abiyata minni wa ablugu taqati fil intisafi walilla saboda menene dan me ba zai faru ba dan me la an zimul abiyata ba zan rera in tsara baituka ba minni daga gare ni wa bulu tsakaci in kai matuƙa wurin ƙoƙari na sai in tisafi a wurin yin adalci in haɗa har nike wa'azi liyal wailat kai ton halaka ta mana na halaka in na fa'atti zafi idan har wa'azina ya amfani unakan mutane indahum ra'ayun musafi wanda suke da hankali tsarkakekke tsabtatacce ni kuma ya zama banzi ba liyar zallat kaiton darjewa ta in na fa'ad wasati idan wasiya ta ta amfani riwaya ga wani na walai tsali ni kuma bayan da komai illal kawahi sai dai kawai aka bar ni da bankon kahiyoyi amma ni ban ban bi ba to ai darjewa ta tabbata gare ni alhamdulillah ba wani mai wata tambaya ko ba wata tambaya Suke ba wani mai tambaya? alhamdulillah um, ni ina da ita ina babu mai tambaya na ce ni to ga tambaya mene azzallat din nan liyar zallatu in na fa'at in mene ne ni na wasati ko to me manansa me wurin yake nufi kai sun darje wata to na ji me haka me darjewa eh kune kaji kokari wai idan mun shafa fatiya muka da dai kowa in ya zo zai fassara wani ma haka yi ma ya bi a bai san ma'anar abin da yake faɗi ba da ya haddace kawai me ne darjewa na shi ya sa nake ce muku eh zaɓen mafi inna lillahi na wai me wai ku taimake ni mana yare ne ko me tasbaki taskaki yi shi ne ai taskaki ke inna lillahi ai in dai na koyar ba gane ba nakan gane kar ka dauka wai haka kawai za a tashi nakan gane in ba ku gane ba gashi nan kuma a ga nan tambaya har ma na yi muku abin nan ishara ba mai tambaya kiro gashi nan inda fassara ta yi inda ma'ana ta yi daban inda kuka yi daban da duk abin da aka faɗa billahi lalli in dai baka gane abu ba kawai tambayi da sauri sauri na dai hausa ne ni din ma koyon ta ne a dai na san me na faɗa ne wadda jawabai koyo wai me ne wai to faduwa faduwa yana da manoni da yawa amma faduwa ai na fadi in na fadi wasati in har wasiya ta kai amfani siwaya ga wani na wale shari illa kawafi ni kuma ya zama ba da kama in ba wannan kafiyoyin ba in ba abiyan din ba na fadi kai tun darjewa ta gaskiya hausan ma kawai ya kamata a jiya koya darjewa lapse lapse collapse kun gane ka fault fault kure kuskure ko fault ko ai ai azzallatu a luga al'akratu kenan kuna ji da kyau nan ce ma kai ka fassara ne da larabci da larabci me azzallatu da zaira ko sai ka ce al'akrat da ainun da sa da da da cha kenan ko da hausa cha ake ce mata al'akrat shine azzallatu to an je ma me al'afaratun kuma ya kace al-hafwatu da ha babba hafwatu shine darjewa wato faduwa na fadi yake idan dai wa'azi na ya amfani wani ya ni kuma ya aka bar ni da kafiyoyi kawai ba na aiki da abin da suka faɗa to ai faduwa ta same ni na yi collapse ha ba ku jin abin da waɗansu suke cewa kamar salatin nan da yake cikin dala'ilu wanda waye ne a cikin mawaka yawan a yawan karanta shi Allahumma salli ala safun an zallati shi ne ai safun an zallati ma'aiki kenan wanda aka tsarkake shi daga me daga faduwa baya aikata laifi sallallahu alaihi wasallam an riga an tsarkake shi daga wannan safun al-zallaji shine az-zallatu din kenan ala asratu ala hafwatu faduwa mutum in yayi wani abu kan wanda bai dace ba ya fadi yayi duk ake yi duk cewa ga ga dubi hamsin ga ga ga ya je aikata wani abu kaga ai shekara hamsin ɗinka bai mai amfani ba to wannan da shi ne a cikin cikin subhanaka allahumma wa bihamdika mun samu awa na وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والقادر لما تنفعك ولا اله الا انت المستقيم على الاعتدال والرضوان الحمد لله رب العالمين